أهلا وسهلا salati goma goma ga annabi Muhammad اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولاي إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu tashi baiti na 48 wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'assir fa'arifa littafin da shi malam din ya gyara da kansa wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi wa lam yakun mu'assiran falta'rifa shi gyaran da yake nan babu istidraki a cikin lakin hoda na iska gawa فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا وإن يسبنا فبمهد الفضل وإن يعذب فبمهد العدل وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب ألم يروا إلى مهل أدفال وشبهها فحاذر المحالة وجائزا عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر وجاجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر الحمد لله شيخ بن ملكاني وعندنا للعبد كسب كلفة أقولهم سني أهل السنة والحق للعبد كسب bawa yana da tsoruri kulle fa da aka dora masa bihi da shi sai ce walam yakun mu'assiran fal ta'rifa ko fa nan sai ce walakin lam yu'assir fa arifa sai dai baya tasiri ka sani shi bawa a itikadin al-sunnati wal haqq yana da yana da kasbu wato tsururi aikin sura kawai aikin ake so ya shi yake yi sajalam yu'assir ba shi da tasiri shi akan kansa kawai idan da aka tsara aka ba shi dama i kawai iya wannan zai ba shi da tasiri ce kasan haka mai tasiri Allah shi kaɗai duk abin da bawa zai yi to akwai abin na ubangiji misali kamar da na taɓa cewa yanzu za ka yi abu ka ce insha Allah saboda akwai anasir wa'yansu tushe-tushe wanda sai in Allah ya yadda sannan abin zai yiwu in ka ce zan yi kaza ko zan je in ga wani gobe ko zan ziyarce shi gobe to unsur na farko shine lamanar ka kai gobe baka da tabbas in ka kai gobe unsur ɗaya ya tabbata unsur na biyu shi da zaka je gurin nasa shi ma sai in ya kai gobe na uku sai in an baka kudura in mutum ya faɗi ba lafiya kuma jikin ya daina aiki cikin ba zai tafi na hudu dangantaka da ta sa ta ce mutum ya sa ya ce zashin sai in tana nan yi sai janye ta wani ta soyayya ce amma kafin goban sai ya zama da kowane ya samu dama zai sara wayan dan uwansa shi nan ba zai yiwu ba to don haka bawa ba shi da tasiri kawai yin aikin ike yi shi kallafa masa aka aka ce yi wurin kawai zai yi kamar surar abin yadda ka san wato hayat wanda za ga abu a cikin silima yana tafiya to dan adam haka yake takalifi ne kawai ubangiji kuma a kansa yake ba da lada sai ce falaisa majibura wala ikhtiyara to anan shekhi marama lokani yana bai da raddi ga jabariya yana mai da raddi ga mu'tazila sau da ka kalmar walaisa majiburan walaktiyara ya zo da mazhaba uku kenan mazhaba ahalis sunnati wal haq cewa bawa yana yin aiki iktiyara wato na iktiyari in yayi kasubun ne kai tsoro wurin ne nasa su kuwa mazhaba ta biyu ta jabariya sai suka ce matsahurun shine majbur shi kawai angalala ne kamar nan ka saka zobe a hannunka kada dan yatsa dole sai ya kadu saboda ka koya ki koya su haka Allah ki murda shi kamar na'ura kawai aikin yake yi su kuma ahalul al-mu'tazila sai suka ce shi bawa shine ma yake halittar aikin da kansa amma bi kuwacin halaka Allahu fihi aka ce ba dan wannan kalmar bi kuwacin halaka Allahu fihi ba da sai su kafirta gaba daya wannan ne fas bid'antar da su cewa kudura Allah ya sa masa da ita yake yake halittar aikin sa da kansa to ahlul halal sunnati wal haq sai suka zauna a tsakiya saboda wannan afaradu wa'annan kuma farradu wa'annan sun takaita dan adam sun nakasta shi cewa shi kawai an galala ne wayannan ko sun ba shi tasirin shi ke halittar aikin da kansa wanda suka ce a tsakani iki shi wato fuska biyu ne filbaɗini a ƙarƙaƙoye a cikin haƙiƙa na aikin Allah to ba jihurin juya shi aiki a haƙiƙa ta fili kuma muhtarun an ba shi zaɓi a kansa za a yi masa hisabi sai sa da suki yake ce an ka kalla mutane suna abu in ka kalle su nazara haƙiƙiya a zartan in ka kalle su da haƙiƙanin al'amari sai ke musu uzuri domin ka san juya su ake kamar waje ya ce in ka kalle su da kallon shari'a makatta su kuma ka ƙi su domin sun saba kuma sai an hukunta su wannan shine abin da yake faɗa laisa majburan walaktiyara ba majburi bane walaktiyara shi ma'anan wato aikinsa na a ce shi yake wato halittar aikin da kansa ba haka bane iktiyarin da aka ganshi da shi sura ce kawai shine walaysa kullan yaf'alu iktiyara wadaiba laysa yaf'alu kullan ikhtiyara so da ka'idar larabci idan ka zo da nafayi kuma jumla ta kullu ta shigo to nafaitar umuma ka kora komai to sai ce laysa kullan ko yaf'alu ikhtiyara shi mutum ba koyaushe ne yake aikata abin da zaɓi ba ne an aka ce zaɓi ɗin nan fa ana nufin abin da za ka iya za ka iya kin yi za ka iya za ka iya kin yi yanzu misali mutum alolarsa ta warware zai iya tashi ya ɗebi ruwa ya ɗaura wata zai iya sha mukewa ya ƙi waga shi ne ikhtiyar haka mutum idan ya zo ana kiran sallah da asuba a ce ake as-salatu khairun minan nawmi sai ya baccin ya tashi zai iya ki ya kwanciya sai baccin sa ko ya sakandanta ya ki to ikhtiyari kenan wannan to a kansa ake ba mutum lada a kansa ake masa uquba shine bambancin mutum da sammai da ƙasa inna ardanal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna fa asfaqana minha ko ashfaqana minha fa hamal hal insanu innahu kana zaluman jahula ikhtiyari ne sama ba ta da ikhtiyari kai haka aka dora ta yiti ya dau an au karha kala ta adai atina dai duya so haka kasa haka take amma mutum shine yake da ikhtiyari wa hadainahu najdain ko zabu wannan ko ka zabu wannan inna hadainahu sabila imma shakirin wa imma kafura ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سيدنا أتنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها تكيهم to shine yace ba kowace ne yake yin aiki na ikhtiyari ba idan ifita wajen sallah aikin da yake ikhtiyari ne in ya tafi gurin yaki ya kai duka ya kariya ikhtiyari ne amma idan sanyi ya kama shi yana makyarkyata wannan ba ikhtiyari ba ne majabur ne saboda haka wannan ba za a ba shi lada a kansa ba yana iya yin aiki ikhtiyar yana iya yin kuma majabur shi yasa ce laisa kullun ya falo ikhtiyara ba koyaushe ba ne yake yin aikin da shi ne na zaɓi din akwai wancan yana zuwa tare da shi sai ce fa in yusibna fa bi mahadil fadali in ya ba mu lada muka yi aiki muka yi sallah muka yi azumi muka yi zakka muka yi haji muka yi bin iyaye muka riƙe gaskiya muka riƙe amana muka yi adalci muka yi ihsani to in ya ba mu lada ko bi mahadil fadali da cikin wato tsagwaran falalarsa ce kur falala ce in bai bar ba abin da za a yi masa dan ba ya halicci kowa ya cancanci a masa ibada ko ba zai bada komai ba to in ya bada falalaci tsurayi wa in yi azib in kuma ya azaba ya karɓi duk abin da aka kuma ce a tahota fabi mahadil adali da tsoron adalci ne kuma in ya saka bawa a wuta adalci ne in ya sa shi aljanna falalaci shi zalunci shine ka yi aiki a wajen haƙƙinka duk halitta haƙƙinsa ce ba haƙƙin wani ba duk abin da ya ciki shike shine zalunci abin da ba haƙƙinka ba na wani kai tasarrufi a ciki amma in kai tasarrufi a cikin abin da yake haƙƙinka ba kai zalunci ba saboda ka halitta gaba ɗaya ta ce lahul khalqu wal amru da ya tashi ya halitta sai ce haza lil jannati wala ubali wa haza lin nari wala ubali shike nan aljanna amin wannan aljanna ne ban kula ba Allah ya samu da ci wannan kaso wancan ko yace ɗan wuta ne rabon wuta ne ban kula ba kuma hakan zai isa ce fawzu sa'id inda hu fil azali kaza sha'i summa lam yantajili to in yi azaba ko bi mahadil adil da tsantsar adalci ne sai sa ake cewa ba a son ka ce musallata musallada sallah kai an ce kai kai shikenan ruwanka kuma in ya karba shi kenan bai karba ba shi kenan bawa bawa ne kamar yadda limamin kuba ya taba ba da kisar wani aikin haji wata irin wannan da aikin haji ya doso ce a nan zulhulaifa ya harma da haji ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka shikenan sannan suka yi da ɗanɗan uwansa sai ya ji wata murya tana sama tana ce lalabai ka wala sa'adaika amurka mardudun ilaika ba a maraba da kai ko ba ka da arziki al'amarinka an juya maka da shi hankalin sai ta je ce baffa ka ji wata kalma da na ji na ji da kai wannan tarbiyyar ga amsar da ake baka sai ce awa yanzu ka ji ni shekara ta arba'in haka nake ji shekara arba'in haka na ke ji ya ce kuma ka ci gaba ya ce Allah yana da musaya ne ba wani Allah sai shi in ya karɓe ka ka yi in ma haka za ka zauna masa ba ka da inda za ka yi masa لا من جاء ولا ملجا منه إلا إليه سورك إن يسبنا فبمهد الفضل وإن يؤذي فبمهد العدل بك إسا كي تاوعي كتير يا تير زكا كوتك دين بن سبا أي الله يكي يا تنتن تأبيش كوزي سابتن أو تكوزا شعر kuma sanin sai ya karba annabi ibrahim alayhi salam Allah ya ce irbawa ana li ibrahim wa kana al baiti haka na masa da'ira ɗakin kusurwoyin da ya gani da suka gama ginin yayi shi yanda ya haura inda ake so yayi alayhi salatu wassalam da ya gama sai ce rabbana taqabbal minna taqabbal minna karbi ka karba aikin da muka yi so da in yi bai karɓa ba shikenan sai ke roƙonsa in ya karɓa shikenan sai mai adali falalace za ta shigo sai karɓa aikin to in ya karɓa kuma alheri za a samu amma bai karɓa ba shikenan ba inda za a kai shi ƙara kuma bawa ne haka ya ce kai kuma haka za ka yi dole ko kuma za ka yi bakin ciki ko ka nemi wani abu ba wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi sai ce zurun su cewa salahu wajibi ne akan Allah ya ce zurin ƙarya ne ma alaihi wajibun ba wajibi ba ne akan Allah shi salahu shi ne abu mai kyau da kuma mara kyau salahu da fasidu to in suka haɗu guri ɗaya wai Allah wajibi ne a kansa sai ya yi salahu ɗin ba zai fasidu ba akwai salahu akwai aslahu to wannan aka ce in sun haɗu ba laifi ba ne in akwai salahu da asalahu ubangiji yakan yi asalahu ɗin amma ba wajibi ba ne a kansa ba wajibi ba ne a kan Allah yi wannan shi ne da na faɗa wancan karan a gurguje cewa tsakanin abu hashim da jubba'i da kuma shi shekul ash'ari almajirinsa ne to shi aljubba'i ya tafi akan jubba'i ya tafi akan salahu wajibi ne akan Allah koyaushe Allah sai dai yi mai kyau amma abinda ba mai kyau banda Allah kullun akan haka yake illa a shari'a in an zo lafazi to akan yi wa Allah da dabi inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم amma na gaba sai ce gairul maghdubi wa gairul ladzina gadibta alaihim ba wannan ladabi ne na shari'a annabi Musa alaihi sun yi tafiya na neman kifi in ya tashi sai ya ce ai jirgi kifin ya tashi in yushe wadan nono amma ma an sanihi illa shaytan ba ma an sanihi illa lahu ba illa shaytan wannan ladabi ne a magana amma a aiki ba wajibi ba ne Allah sai mai kyau zai yi fasidi a ce ban da wannan ba shi to sai shi shekul ashari tambayi jubba'i ya ce ‘yan uwa ne guda uku da babba da mai binsa da kuma ƙarami ɗaya sai Allah ya raya shi ya yi musulunci ya bi Allah ya ci abin arziki ya mutu haka ina Allah zai sashi shi a aljanna babba Allah zai sashi shi nabi kuma sai ya raye ta sabo ta sabo ta sabo shi kuma ya Allah zai masa sai sai ba zai sashi a aljanna ba zai sashi a aljanna ba wuta zai sashi sai ce sai kuma karamin shi ko sai Allah karbe shi yana dan karamin yaro shi kuma ya za a isa shi aljanna karama Allah zai sa shi sai ya ce masa wannan karamin yaron kashe zai iya tambayar Allah ce wangiji ya kai kashe ni ina karami ka sani aljanna karama ya ce sai Allah ya ba shi amsa ya ce masa in na baka ka girma sako za ka kashe ga wuta shi sa na kashe kana karami sai ash'ari ce da jubba ito shi ko wanda ya sako sai ce da Allah ka san kana kashe mutane suna kanana baka sa sa wuta bane me yasa ka banni na girma ka ne sabo ka sana a wuta fa bohita sai ya kus shine bohita ya kus ba abin da zai iya cewa sai zai kawai me ya same ka sai ce masa jakin malam ya kafe a tabo sai tashi tafiyarsa kawai to shine ya kafe a tabo shine to shine salahu kenan shine irin wannan wai haka Allah yake yi sai to ba wajibi mu ne akan Allah yi wannan sai ce amin sai ce alam yarau ila mahul adfala ba sa ganin raɗaɗa wanda yake wa ƙananan yara ila mai raɗaɗa musu ɗora ƙaramin yaro rashin lafiya sai ka yi kuka sai ka yi kuka ka ga yaro yana nan farfashi da kyar likita hankalinsa a tashe a saka masa wannan a tsakiyar ka a saka masa wannan roba ba abin da yi to ka san wannan ya wannan ba wani abu a kansa wajibi na wannan salahu ya ce ba sa gane wani hashiru alam yaro ila maula da fala hashiru ba sa ganin abin da yake wai raɗaɗa wa kana yara yana tabbata wa shibha da makamancin wannan sai ga ya kora wa dabba bala'i dabba ya kora mata bala'i sai duba tsoho wanda karfinsa ya kare ya gusa ya kora masa wata musifa ya ce tufa hazirar mahala ka kiyaye azabar Allah fita daga wannan hanyar tun da ka yana haka to ba wani wajibi a kansa na wannan shine shibha makamancin abin da yake wa yara har gaci a dabba amma ta sai a ga tsoho wanda karfin sai kare an dora masa wata musifa mai karfi wanda duk ya ganshi sai ya kuka amma ba ruwan ubangiji haka ya so kenan yace sai kuma in yayin na mutum akwai hikima in yi wa karamin yaro wannan kafara ce ta mahaifansa da wanda za su kula likitoci da sai samu lada in aka yi wa tsoho shi ma a kan kansa da wasu yake kewa da shi na dabbobi kuma iko ne kura iko in yi ba abin da za a yi masa wanda wata ala shi ke sai ce wa ja'izun alaihi khalqu sharri wal khair ja'izi ne a gurin ubangiji halittar shari da alkhairi duk halak ne ba za a ce wajibi wato mustahili bane ja'izi ne sai ce kal islam wa jahalil kufri kamar musulunci sai ba mutun shi kaga ya nufe shi da alheri jahilci shi ma kuma ba mai kyau bane shi ya nufu ba shi yasa bawa akai alkufur kafirci shi ma ba mai kyau bane shi dora bawa akai duk jaizi ne hanyar harkan Allah ya bar mutum musulunci Allah sa muna ciki Allah sa mu a ciki da kuma dora mutum in kafirci Allah sa ba mu ciki Allah shiga tsakanin mu to wannan jaizi ne a hakan ubangiji sa ta ba mustahili bane sai ce amma shine na faɗi cewa a lafazin shari'a in aka zo a fili ba a dora wa Allah wa'ancan a zahiri sai sa aljanu da suka je sama ana ta harbi an hana su motsi an nala masana sama'a fojina ha muli'at harasan shadidan wa shubha an kewaye ta da sun tsotse tauraro isu fita ya ragargaza su sai suka ce lani dare a sharrun uri da biman fil ardi kuma sani ba sharri ake nufi ga mutanen doron ƙasa kaga da yake shirin suka ce ake nufi ba a faɗi mai nufin ba sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su shirya yake nufi gare su kaga da yake alheri sai aka faɗe shi ga ubangiji subhanahu ta'ala da aka zo kisar annabi Musa alaihi salam da Abdullahi Saleh da ya hau jirgi fasa shi da ya zo masa fassara sai ce arattu an aibaha ne nufin aibata jirgin masa lahani amma da aka zo gyara katanga sai ce fa arada rabbuka gyara ne sai ce arada rabbuka can kun arattu ni so da a danganta abu mara kyau ga Allah ba amma a hakika daga gurin sa yake amma a ladabin mu'amala bawa da Allah to haka zai yi to su ma aljinan haka suka yi wannan sai sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada annabi Musa alaihi salam ya tambayo shi wadan nunu ya ce kace na gada ana lakallaki na min safari na haza na saba sai ce masa ai ni na sitir huta na manta kifin a wuri kaza amma ma an sanihi ko ko ma an sanihu illa shaytan an azkura shaytan ne ya mantar da ni ba wanda ya mantar da sai shaytan to kaga bai ce an sani lawa shi sa mu'amalar mutanen mu yanzu akai mu'amala wani abu mutum ya manta sai ce sai Allah ya sa na manta sai ka ce masa kas kas kas subhanallah sai dai ka ce na manta ko kuma shaidan ya manta da ma ba a cewa Allah wajibin imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari yace wajibi ne ban gaskiya mu da kaddara wa bil qada da kuma hukunci kama ata fil khabari kama yanda yazo a cikin labari hadisi dole ne mu ba da gaskiya da kaddara da kuma qada na ubangiji sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره to wannan shine wajibi ne mu ba da gaskiya da wannan to amma sai malamai suka ce to sai fa kai a hankali a wajen wannan sha imani da kaddara da kuma qada'i hukunci in Allah ya kaddara kuma ya hukunta sai ka ba da gaskiya da shi ka yadda sito yana kaddara imani da musulunci yana kuma kaddara kafirci da sabo wace dinga zanarsa yana luwaɗi yana kashe-kashe kaddara ce to an wajibi ne sun ba da gaskiya da wannan sai ko mun yadda ya ce to wannan ba wannan ba irinsa ake nufi ba in an ga mutum yana sata ko yana shan giya to ba sunansa kadaro ba wannan abin da yake yi makaduru sunansa ko makadiyu to wannan shine zaka ki ba za ka ba da gaskiya shi ba za ka yi da ba amma kaddarar dole ka yi da ita shi yanki abu amma abin da ake din ba za ka bi shi ba kuma za ka yaba wa mai yinsa ba ba za ka yi ba mai yinsa ba makaduru sunansa makadiyu kafirci makaduru makadiyun amma yanke ayin shine kaddarwal qada kaddarwal qada an yanke ayin ya yanke haka ba wani zai yi amma yayin makaduru ne makadiyu abinda aka kaddara kuma aka hukunta to wannan akan sa ake tafiya eh amin to na ga sai mu babbar shakar ko ko makara kaɗan sai ce min ru'an yanzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina iz bi ja'iz ulikat hadha wa lil muhtari dunya sabatat alhamdulillah sai ce minhu yana daga cikin ja'izi a cikin haƙƙin Allah an yanzara an yanzara bil absari aga ubangiji da idanu jaizi ne aga Allah da ida lakin bila kaifin sai dai babu kaifiya walan hisari babu takaitawa a ce sai ta guri kaza yace babu saboda annabi alisun ce za ku ga sa tarauna rabbakum kama tarauna hilala za ku ga ubangiji kamar da kuke ganin jinjirin wata babu turmutsu mutsu babu matsala to yace za a ga Allah mikla kaifin walan hisabi ba kaifiya babu takaitawa a ce sai ta guri kaza ko ta dama ko ta hagu ko ta gaba ko ta a'a wannan shi ya barwa kansa sani to wannan aqida ahlus sunnati wal jamaa haka yake to muna so mu gane wannan to sai mun dauki kissar annabi Musa alaihi salam akwai kalmar ru'ya akwai ira'a annan musa alisun da je suna munajati iji daɗi sai ce rabbi arini an zuru ilaika arini wannan ira'a ce nuna mun arini an zuru ilaika nuna mun kai dan ganka sai ubangi ya ce lantarani kuma sai kore ruɓuya shi annan musa alisun ira'a ita baya shi ko ubangiji ruɓuya ya kore bai ce lan ka ba ba zan nuna maka kaina ba sai bai ce haka ba sai ce lan tarani ba za ka ganna ba to nan ya kore ru'ya can kuma annabi Musa alaihi salam ira'a ya to ya tambaya a nuna masa saboda kamar wannan littafin idan aka sami misali rubutunsa yi muni-muni ne mutum yana so ya gani to ana son a gani din me za a yi wa rubutun sai an kambama shi aka girmama shi to sai a gani wannan shine ira'a an nuna maka kenan abinda yake ba zai gani ba sai a ƙara masa girman da zaka gan shi sai ka gani to in aka so kuma idan sai a bashi lafiya da ƙarfin da abin yana nan a yanda yake kuma zaka gan shi to wannan kuma shine ru'ya wancan ira'a wannan ru'ya to annabi Musa alayhi salam ira'a ine ma a bude masa Allah ya bashi dama Allah ya nuna masa kansa ubangiji sai ce masa a'a ba za ka ganni ba wato idan ka yi karfin da zaka ganni ba wani bude maka wancan ka gani ba shi bane amma in bawa idan ka karfin da zai gani ba zai ba shine lantarani sai ce wala to da yace lantarani sai ce walakin unzur ila aljabali amma duba dutsen duri sina fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ki tsaya inda yake to zaka gani lamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa to ubangiji ya tajallin kuma irin tsarin sa ubangiji da sunnar sa yana iya tajalli akan komai kawai sai tajalli akan dutsa sai zaman da kakkan kwalli ta nuna annan wasu rasu rahama aka masa abinda ya hilkarsa da halittarsa da girza da ƙarfi da salaba ga yadda ya dawo in kai ne fa za ka dawo shi da ya ba Allah ya gani ba wanda aka yi tajallin ya gani amma ga yadda ya dawo shi annan wasu rasu to abinda ya sa aka ce ja'izi ne Allah bai masa abin da yau annabi Nuhu ba alaihi salam da na mu'annu da shi dinga cewa innabi ni min ahli wa inna wa'adaka al-haqu wa anta akamul hakimina sai ce la tasalni ma laysa laka bihi ilm bai ce haka yace masa shi ko bai ga masa ka to jaizi ne ganin Allah da ba jaizi sai kwabe shi sai kwabe shi bai ce masa ba so kuma bai kore masa ba zan nuna maka ba in yace ba zan nuna maka ba zai zama mun wato wato wato wato wato mustahili ne zaka bai kore shi ba sai ce wancan dai a baka dama ka gani ba zai ba ba za a yi ba saboda jikinka ba zai karba ba to shine to haka kuma annabi alayhi salamu da ya tashi tafiya isra'i shi ma haka ake yi shi ma ira'a ce da ru'ya aka masa Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سيتي لنريه كاغا إراءتي دمونونا مسا من آياتنا إنه هو السميع البصير daga baitul maqdis daga haraman maka zuwa baitul maqdis akan buraka akai yana dauke da siffarsa ta mutum alayhi salatu wassalam kuma kace laila a gurin Allah ba magana dare ko rana ku duk abin da zai ba ruwansa da wannan amma dalilin da isa aka yi wannan ya ce lailan saboda akwai abin da zai gani ya yi tambaya kuma in ya dawo ya ce ya tafiyar za a nemi kure shi to za a warware wannan matsalar shi yasa ba ya tashi daga baitul maqdis zuwa sidratul muntaha ba sai aka ta zuwa baitul maqdis domin kura za ta taso shikenan da ya tafi yana cikin tafiyar sai ya ga kaza alayhi a lokacin nuna masa aiki kamar abu ne mai kankanin rubutu sai ake buɗa masa shi ya ga mutane a cikin tandero wuta tana farfarfar tare bai su tsirara suna ta kururuwa me ya wannan jibrilu ya ce alayhi salam mazinata ne haka za a dinga musu a kabari har kiyama ta tashi sai ga wani sa ya fito daga wani rami yana ta cusa kai ya kasa komawa jibrilu me ya wannan sai ce mutum ne ya furta kalma ta dame shi kuma ba za ta ba za ta koma ba to haka ya dinga ganin abuwa yana tambayar sa me ya wannan me ya wannan to a lokacin abubuwan ake buɗa masa ake ɗaga masa su wanda idan mutum a haka baya gani to sai aka dinga nuna masa kuma ya gama da idawo ita ho ya haɗu da ayarin ƙureshawa na kasuwanci igansu har ya faɗa musu raƙuminsu ga inda yake har yi kaza yi kaza da ya dawo ya ce yawan nan tafi suka ce bai yi ba ya ce bai yi ba ce in ka in haka ne wasafa mana sai dinga wasafa musu to wannan wasafawar to za su ce ai watakila wani ƙwararre ne da ya san haƙiƙanin baitul maqdis ya faɗa masa ya rike to shi sa aka tsara tafiyar a ga kaza a ga kaza sai ce na ga kaza na ga ayaranku da suwa na suwa ne raƙuminsu ya fata guri kaza na nuna musu hannai kaza hannai kaza sai sun dawo da suka da suka faɗi haka ne to shi sa aka sa laila to wannan ƙira'a ce an nuna masa abin da idan ba zai gani ba shi sa a lokacin in ya gani sai ya tambayi jibrilu menene to da kuma aka wuce nan aka tafi sama almala'ul ala to nan kuma sai aka dauke ira'a sai aka kawo ru'ya sai aka bashi sifa mal'akiya shi da jibril sani haka shi ma ya sani ba zai tambaye shi ba duk abin da ya gani haka jibril yanda sani haka ya sani shi sa bai yi tambaya ba duk abin da ya gani anan bai tambaye jibril ba suna sifa mal'akiya dan ya tashi daga ira'a ya zama ru'ya shi yake gani an buɗe idan zai iya ganin komai to sai ubangiji ya ce ai ru'ya din ce sai ce afatumarunahu ala ma yara ba ala ma yuriya ba afatumarunahu ala ma yara wala qadra ahu nazalatan ukhra inda sidratul muntaha inda hajannatul ma'wa iz ya gasha sidrata ma ya gasha ma zagal basro ma daga sai ce la qadra ah ba uriya ba ra'amin ayati rabbihil kubra yana da sifa mal'akiya daga komai nan ko an bude idan yana iya ganin abin da a wancan zubun ba zai gani ba sai dai a nuna masa to kuma daga nan sai aka wuce mal'akiya sai shiga malakotiya ce mu je jibril ya ce ina zuwa ahatariku zan kone gaba ɗaya zan kone murus sai kawai ya wuce alayhi salam to shi isra'i shi akan wannan akai to wannan da aka yi na isra'in ubangiji ya tsara wannan ne don ya tallafi imani in ya ce ya yi mutane ba za su yadda ba amma da aka yi wannan tafiya daga harama zuwa baitul maqdis abubuwan da aka gani an yi ne don a taimaki duniya gaba daya abin da ya ce ya gani a can su yadda shi yasa ubangiji wannan nan aka yi masa ira'a nan kuma ru'ya shi ya gani da kansa alayhi salatu wassalam to duk wanda yana magana da kan ganin ne ja'izi ne ja'izi ne illa sai dai wata ilan muka dawo magana Abdullahi dan Mas'ud da suke da Abdullahi dan Abbas da jalam da magana na na Aisha da jalam hada ta yi sai akan ru'uyar amma ta annabi alayhi salam sai ce la shin bila kafin walain hisari sai ce lil mu'minina izbi ja'iz ullikat ganin annabi sai da idanka ga mu ja'iz wato ga mu'mine izbi ja'iz ullikat yara ce ne ga ja'izi halak ne musulmi za su iya gani sai ce haza wannan ganin walil mahutari duniya sabata abin zabi annabi alaihi shi kadai ne ya tabbata a duniya ya ga Allah shi ce walil mahutari duniya sabatat shi kadai ya ga Allah wannan to shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ana Aisha da zan ce bai gani ba sai ta dauke laqaza ahu nazaratan ukhra tace jibril ya gani kaza sai ta bayani shi ko ce aya ganshi to wannan ba ta ila sai gaba ta ila ai dan da karke dalla dallar abubuwan da take nufi da abin da suke nufi amma dai a dunkule malamai na ahlus sunnati sun ja da magana dan Abbas akan ta Aisha eh su tasa suka dauka dalilinsa a nan shi ne shi iliminsa roƙaƙe ne annaba sai Allah mafaƙi fi dini wa allimhu ta'wila idan ya faɗa wanda ba shi da wannan addu'ar ya faɗa sai a jinja da tawanta eh shine tasa amma akwai maganganu da malamai suka yi na hujjoji masu ƙarfi da suka amma dai babbar magana da kowa zai iya fahimta ita ce wannan addu'a alama faqihu fi dini wa allimhu ta'wila in yazo yace qur'ani ga abin da yake nufi to maganar sa tana da bambanci da ta saura sina umar don ya ja shi na da tausiri ishari sai da ya shigar da shi cikin ashiyahu badar shehunan da suka je badar duk ƴaƴansu ma sun girme shi radiyallahu anhu eh sun girme shi amma sina umar sai ya sa a ciki ya sa shi a ciki sai suka ji rashin daɗi sai sina umar ya zaka dinga sa mana karamin yaro sa'an ƴaƴanmu ƴaƴanmu sun girme shi cikin mu sai ya ce to ga izaja aka karanta ce kawai fassara mai take nufi wannan ya ce shi bai san mai take nufi wannan ya ce a an dai ga annabi alayhi salamu ne ya dinga yi sai ya ce a taqulu haza ya ibn abbas ya ce la ce me zaka ce sai ce abinda zan ce alama ce ta ajalin annaba sai ajiye masa cewa in ya zo ga abinda zai yi sai ce kun ga yanda yake ko yace suka ce to mun daina damuwa to shi sa in yace ga abinda ake nufi to nasa ake dauka eh sallallahu anhu to shine wannan amin amin to shine wannan to jaizi ne to sai mu bashi mu tashi minhu irsal jami'ir rusuli fala wujubu balmi mahadil fadl lakin bi za imanu na kar wajaba fada kawa qaumin bihim kallaiba to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام sai da tunda munasabar karatu ce ta zo kuma ɗauka ake yi na ga wannan suratun najimin nan nan ɗan dawo baya akwai zubi na ƙur'ani nazami kamar yadda alƙali yadda muke karanta shafa yana faɗa ƙur'ani ga yadda yake ga yadda yake nazaminsa in ya zo za ka ga kalmar zubi kamar wato al'iƙidu fi ji da hasana kamar dutsen waya a wuyan kyakkyawa haka zubin ƙur'ani yake to bangiji ya ce a fatuma ronahu alama yara ana musu da shi akan abin da yake gani ma yara kagara ce da al'aliful makasura gashi ya ara ce amma alif ne al'aliful maqsur ma fatumarunahu ala ma yara ko sai ce laqad da'ahu nazalatan ukhra shi ma irin sa ne sai ce inda sidratul muntaha shi ma irin sa ne ko inda ha jannatul ma'awa shi ma haka iz ya gasha sidrata ma ya gasha sai ce ma zagal basar wa ma daga laqad amin ayati rabbihil kubra saboda wannan itafi to anan ne mahallin shahidin laƙadar amin ayati rabihil kubra idan mutum bai san nahau na gurin ba da zubin ayar to zai iya fassara ta bisa kuskure in ka ce laƙadar amin ayati rabihil kubra min ayati rabihil kubra min harfu jarri ayatihi majrur sannan ayat mudafun rabbihi mudafun ilayhi sai zama na kubra sai ka dauke ta sifa ce ta min ayati rabbihi to ba haka bane asalin tarkibin shi al-kubra maf'ulun bihi ne ay laqadra al-kubra min ayati rabbihi ne laqadra al-kubra ko kuma a ce al-kubra din sifa ce mausuf din aka cire laqadra a al kubra min ayati rabbih ai ubangijin suna da yawa amma wacce gani babba ce babba gani amma an kace daga ya gani daga cikin manya-manyan ayoyin ubangiji to ka saba abinda aya take sakonta sai sa da ka fassara min ayati rabbil qur'an ya gani daga cikin a'a daga cikin ayan ubangiji babba daga cikin ayoyin ubangiji ya gani da kadara al-ayatul kubra min ayati rabbih to ma in aka faɗa haka wannan saja'in zai kare yasa sai aka akharar da mafa'ulun bihi aka cire shi daga malin aka sa shi a ƙarshe hibzan lirusul ay shi yasa aka yi wannan amin amin za a da'a mu daya Allah sa azal din mu ta gare shi shikenan shi yasa ayi suratul qaf Allah ce waja'a sakaratul maut bil haqq bil haqq wannan azal din mutuwa ta zo da ita za ta zo bil haqq eh ta gaskiya abinda aka rubuta zalika ma kunta minhu tahid da mutum ke kaucewa kuma hadisin ta annabi alaihi sallam ke cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi alkitab wannan na azal din shi zai zo ya ginda dole da shi za a cika shine al'umuru bis sawabiqi bis sawabiqi al khassa yakhafuna min as sawabiq al amma yakhafuna min al khawatir gama gari ƙarshe suke jin tsoro zaɓaɓɓu farko suke tsoro domin dajjuyin da za a yi da sabiƙa za a ƙari shi ne azalɗin da irin wuta wannan ba ta da tasiri hatima da za ka gani in ta zo sai ta haɗu da waccan eh shi sa ake addu'a Allah sa azalɗinmu ta gari ce eh ta azalɗinmu ta gari ce in ba ta gari bace shi kin dubu bal'amu dan ba ora duba karatunsa da ismul al'azam da yake da shi ashe azadinsa ba ta gari bace ka zo aka tara masa kasa ka tsara masa kasa ce annabi Musa alaihi addu'a da wannan ismul al'azam ya ce a ai annabi ne haka ce ai ba mu da kowa sai ka mai amfanin abin da kake da shi kaza kaza shikenan hauja ka yi tafi yaje inda za a yi ja sunan ubangiji mai kunyewa annabi Musa sai ya musu ce ya haka ya sake ci abin da ke tsoro ya abu shi kenan an gama da shi a zaɗinsa ba ta gari wace shi kenan titirtitir ta ƙare ya halaka sai ce tutun da addu'a ba ce ba kuma na san na halaka sai in makirci to shi ne cire makircin da annoba ta fada cikin da na annan musa alaisa ya shi ne ya shi ne ya ana ce shi ke sai wannan to kaga duk abin azar ɗinsa ba ta garauci shi ma shaidan ɗin ai haka in ka duba abin da gazali ya rubuta shaidan kusan nan duba inda bai sujada ba sai da shekarar dubu ɗari biyu da hamsin kwata miliyan yana bautawa Allah ba inda bai sa goshin sai sujada ba a sai azal ɗinsa ba ta garauci da ya mala'iku suka gaya an yi rubutu ce a kowace halitta Allah zai kore ta daga rahama lokacin shi malaminsu ne da suka zo suka ce masa ai mana addu'a sai musu addu'a Allah ta ba kwa ciki bai sa kansa ba ashe shi ne daga ashe shi haka ta same shi ya ga ka sai ce da ubangiji sai kuma muhawara ba a taba musu da Allah ba sai akan shi in ka ji tambayoyin da yake wa Allah saboda ilimi sai gaban kai faɗi ka dinga race yanzu Allah ake wannan ya farkon abin da alam aka taɓe wa Allah abin da iblis ne yake nan ya kore shi daga rahama ya ce to tunda ka kore daga rahama to abin da zan yi shine ba saboda adamu kan ba sai ne kokari ƴaƴansa sun zama iri na su ma kangararru a gurin ka shi sa duk kokarin da yake mutane su lalace ai so suke yi zoke su zama irin sa ba saba maka ne ba kamun haka to wanda kai mun haka saboda shi ƴaƴansa zan mai da su iri na ya sake tafafutuka mutane kar abu iblis abun kunya ne eh da shine azal Allah sa azal din mutu gare shi azal din mutu gare shi na a hatimata sa'ada ake yi ana hatimata sa'ada ake yi ai kware kuma abin da muke faɗa a zaɗin ta gare ce malam ne yake gaya mana wani malamin su ne shi iya haka yake dawa ya gaya mana sunansa shi da ya zo addu'arsa Allah ya sa a zalɗin mu ta gare shi to anan muka ji hawas su wannan suke hawam hatima suke roga eh na za a yi haɗa da biyu kware kuwa sosai Allah karimi ne ai kullum muyassaru lima khuliqa lahu ne in ya hore maka sai baka da maka abin da ya halice ka saboda shi eh Allah ya taimake mu da mana mawafaka mana mawafaka hai eh eh bai wannan shi ne batan ai shubha kenan da suka ce alƙur'ani makhluk ai mun karanta mun wuce wannan eh akwai abubuwan da ake nufi wannan ba daidai bane dama ru'yatul lahi suka kore shi ma haka su zama kari addu'a ka suke shi ma yanzu kalla innahu arrabi yawana wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira ya kaga sai maza su wulkita su canja su ce ga abin da ake nufi kaga al-ahfash da ausadu a cikin littafinsa da ya na ma'anil ƙor'an kaga akan na hau itin gayi amma da ya zo na sai ya ce sai ya zo majas ya fara duk abin da ya fara duk unwaninsa na na hau ne amma da ya zo na sai ya ce majas majas to shi sa a jami'a da muka zo muna muna kashe wani mai phd a kan na shi a kan lata da na zo gurin sai na ja masa lai na ce ka kula da shi a nan ya yi amfani da kujerarsa ta ilimi zai tabbatar da banna tasa ta bauta zalanci me yasa zai sa majaz a cikin nahu majaz ka'ida ce ta balaga amma sai ya saka ya ki baganan nahu sai kuma balaga ya dinga kokarin tawili in murda ayar ya saka ta inda aqidarsa ta bauta zalanci take ce to ku lura da wannan kujerar ilimin zai amfani da ita tabbatar da banna sai aka ta farke layarsa to haka suke yi a gaggace ma zama shari haka ya ta yi irin wannan ai kaza ai kaza a cin kashaf nasa amma shi daga baya an ce ya kuma zo ya tuba dan sun ta buga daga zali yana tambayar sa alrahmanu alal arshi sawa ya istiwa'i yake ce ka isa ka san istiwa'in Allah idan ga lissafa masa kansa ya ce duba kanka aina minkar fahamu wal aqalu idza galaba an-nawm fa qul ya jahul ina hankalinka ina fahimtarka da al'amura bacci ya ɗauke ka ina suka tafi in ka farka yaushe kake jin dawowarsu aina minka ruhu fi jauhariha ina ranka a cikin gangar jikinka hal taraha fatara kaifa tajur kana ganta ko kana jin motsin ranka yace ka ci abinci la wala tadri mata anta tabul ruwan da ka sha baka san inda koda ta tace te komai ba baka san yadda ake kauce dai ka ji boli ya kama ka kai sai ce fa iza kana dawa ya kallati baina jambaika ka zafi hadaru idan wanda suke kewaye da kai aro da kake baka san kansu ba kaifa tadriman alal ashistawa la taqul kaifa stawa kaifa nuzul kaifa hakir rabu am kaifa yara fala amri laysa za illa fudul na rantsa da mahalarci dan wannan shishigi ne bai wa Allah haka ka tsaya iya abin da za ka iya al'istuwa a ma'alumin shi kenan wannan shi ne ɓatan daman ɓata gaba ɗaya halakar ɗan adam a duniya bice rak shubuha ita ce ta ɗai sai sha'awa duk wanda ga ya shiga wuta ya babba kuto ɗayan biyun nan ne ita sha'awa akwai ta ganga jiki shine zinace-zinace luwaɗi maɗugo shan giya wannan gaba ce take jin daɗin yin abu ita ce take jin daɗin wannan sha'awar za ta kai mutum wuta kuma za ta hana shi bin gaskiya akwai kuma sha'awa ta mallaka shi mu ce tara dukiya ya gidaje ya mallaki kaza ya mallaki kaza ita ma tana sa shi ki Allah duk abin da yake na banna zai to ko kuma sha'awa ba ta fata bace ba ta mallaka bace ta buruzi fitowa a sanka kai shuhura shine san daukaka shi ma cuta ce wanda yake santa halakakke ne ba zai ba Allah ba to wannan ita ce cutar sha'awa ita ku cutar shubha shine ta kudiri na zuci annaba sai ya zo da kudirin da ya wajaba mu kudire sai waɗansu su sauka su soko wani abu ba shi annaba sai ya zo da shi da kudiri ba to duk wanda ya bonda ya samu cutar shubha in aka yi rashin sa'a wata cutar shubhar za ta dawo da mutum a wuta ne domin kafirta zai gaba daya to sun mu'tazila su su ita jabariyan nan su kadariyan nan gabaki daya da mujassima da mu'addila duk wannan shubuhai kowanne abin da suka tafi akai ya sabawa da abin da annabi alaihi salam ya zo da shi ya wajaba mu kudiri a zuciyar mu to shi yasa su ahlus sunnati wal haq suke tarboce ran suke taya kasa suna ta karkadewa suna fito da irin wayannan kada mutane su su, su shiga su ibadiya su sumuniya ga sunan iri iri mafi yawan mutane yanzu na wata firka sunan ya kwanta mu wacce ita a gurinta ba kawai in kai imani shi ke nan ba sai kai aiki ba kamar yadda mutane yau suke inda mutane da imani zai shagiyarsa ya ɓannarsa ba komai ka gani to wannan kaga shi ma mugun abu ne domin a'a ba su bane a su a cikin firak din da ake da su suna da suna ina yawan faɗar su yanzu kawai sunan ya kwanta eh ba kadariya bace ina yawan faɗar su sunan haka kurin yanzu ya kwanta mu eh kwanta mun ya shedan ne ya zo da abu haka da za ku tattana su da yawa na ba jahamiya ba ne su ma mabiya jahamu dan sahuwana ne su ma batattun ne cewa wuta za ta kare ba dan wuta ba zai dawoma ba daga jahamiyanci ne wannan eh a gani shi ma wai da Allah ya faɗi yan wuta zauna a wuta ma damatis samawatar ardi illa ma sha Allah zai kafa dalili da wannan to shi ma kuma sai zama masana na hau sun san illa din sun san matsayinta ba irin yadda aka ɗauka wasu to shi ne dole su ne ɓatan sunan wannan firkar ya kwanta mu to su ne masu tafiya akan cewa kawai kai imani ba wace kai aiki ba Qur'ani ko ce illal ladzina amanu sai cewa ayyul salihat tawaye ne da ka raba daya shikenan to wannan shine firka ai shubha shi yake tsoro dalilin yin wannan karatun so da a dinga karkadewa a cirewa al'umma annasu wannan eh hadari ne ba karami ba sai ga mutum da karatu da nadin rawani ana bin su du amma in kuka zo ana magana sai ga ya samu wata shubha bai sani ba ya samu bai sani ba eh bai sani ba ya tsora mutane akai eh haka ake akwai wani lokaci da muka taɓa irin wannan na faɗi wani abu da na ce a yi na nemi a yi jama'a su so ne tashi mana ke shi ne babba gaba ɗaya ya fi ƙarfin kowa in yi zo guri duk sai an tashi sai ya zauna ya yi tunƙasa sai ne ce a zauna sai tsaye da ne ce sai mun tambayoyi yana yin tambayoyin sai na ga ya faɗa cikin sa dumu-dumu a ciki iki to don tashi ba shi ansa sai na kauce wa wannan sai na ba shi ansa gwargwadon abin da shi zai gane da ko mutanen gurin amma da in ban yi hankali ba sai in cire masa riga gaba daya tana daga shi na fito da wannan na bayani na fita sai daga nan sai na garin girmansa to sai na kyale shi kawai na rabu da shi a wannan domin zai fito jahili tsantsa ba a kan aƙida annabi yake ba alaisa kuma ma ya tara mutane Allah ke mu ka fahimta ko Allah ya ke mu da shubha ke mu cutar sha'awa na shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa ya murji'a sune murji'a murji'a shine ya tuno murji'a ne sune masu wannan ra'ayinsa ne haka murji'a sai tun fi yawan mutane duk murji'a ne ko wasu sani ba wanda duk wanda ya je wa Allah da wannan wala je cikin matsala kawai ya sallah ya azumi amma dokokin Allah ba zai go ba ba sai aiki na gari ba kasuwancin sa babu Allah cikin mulkin sa ba Allah ya dauka kawai da yana imani sai shiga aljanna marja'anci ne ba aqidar da annabi alshe zo da ita bace hagen kamin ai hadari ne da wannan eh hadari ne su wannan malaman sun tsara haka ne domin su ceci al'umma annabi a sau da cutar shubuhar ta fi hadari domin annabi alaihi shi al'umma sa za ta rabu gida 73 kullu hafi nari illa wahida 73 duk 72 wuta za su da ce ta tsira to dan a samu wannan suka rubuta wa'annan duk abin a shubuha yake ba a sha'awa bane sha'awa nan daban wannan ita ce ta shafi aƙida dan adam zai kudure abu a zuciya sai mutu da shi sai an karkade an dora shi akan sahihi wanda annabi alaihi salatu wasallam ya zo da shi haka ake so eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah sai ka da alheri Allah taimaka jama'a kamar yadda muka tuna ko in tuna mana ko in tuna sakawa hanni ran da za a fara wannan karatu ranar farko nake ce mana mu yi wa Allah godiya da aka ɗauko wannan salo na karatu zai ci imanin mu
wannan karatun shi zai su imanin mutane to yanzu ga shi ma na da maimaita cewa su bayan allah da suka lissafa wa'annan tafa abin da suke gudu don kar a fada wannan gudabe to shanu ubangiji kuma abin tsoro ne shi duk ta inda aka shiga aka fita sallama masa kawai ake yi kuma sallama ta gaskiya tun da ka zo shi har kan harshe can farko cikin tsakiyar magana da ma nake cewa ubangiji shi yanda ya so haka yake yi to wannan magana ta tunasar da wani abu da ya faru a nan kasar yau a yamma ɗan jima kaɗan to aka kalli jinjiri abin da zai same shi ko dabba ko wani abu wata rana a ƙasar yamma ƙasar yarbawa wata baiwa Allah ta haifi yaron ta ƙanƙanƙani ya fara ɗan rarrafe haka sai ta tafasa ruwa za ta yi girki to ta sauke za ta gyara wutar yaron sai ya rarrafe sai zai tsoma hannunsa a cikin wutar tafashashen ruwa ya yi ihu to ita matar kurma ce wallahi al'azim duk sun da tana sai hawa sun zo mu nake da jin tsoron Allah kurma ce ita ba ta ji ta ajiye ruwan a gefe tana gyara wutar yaron ya rarfo sai dumbula hannunsa a cikin wutar ya yi ihu duniya ba san ma yana ikutan ta kokarin aikin gaban sai da ka makota aka rugo abu da wannan iko wannan ihun ba na lafiya bane aka zo aka gani aka tuntubi aka ta gani ta gani sai yanke jiki ta fadi hannun yaron ya saɓe ta fushi shan ruwa ina ruwan Allah da wannan abu to haka tsarinsa yake me yaron ya yi kuma ya zaka ka gano sirrin wannan abin da ke ciki to ɗaya daga ciki kenan na biyu shi ma a cikin mu da nake faɗa wasu yanzu ai a cikin dangin ku annan ma mutanen ku wani abin ya faru shi kuma yaro ne dan karami sai zo shiga tsakanin furji aka kawo wuta ta makare shi maƙuwarsa kurma ce wallahi sai mutuwa yi aka neme shi wuni guda ana neman su ba sani ba yana bayan furji guda ta zo ta ce da musu muna roƙon ubangiji ya kiyaye mu zamewar imani muna roƙon ubangiji ya ja kwanan malam ya ƙara masa hima madaukakiya wannan abu da aka dasa Allah muna roƙon ka warrasar da shi cikin dukkan rayuwar wannan iyali da mu baki daya ta yanda za a samu a gudu tare a tsira tare a ƙarshe kuma na da jan hankalin cewa da Allah shi wannan karatu a rinka tara hankali kwarai da gaske don gaskiyar magana abu ne kamar zaurance abu ne mai faɗin gaske mai zurfi mai dukka sai an ba a hankali shi za ku ga malikan jabaitocin biyu kawai sai tsaya don mai dan a fahimta kuma da kona da ni kaina cewa da Allah an ji inda ba a fahimta ba a tambaya don kar a tafi a shiru ya zama to kawai ji ake ba a ganewa Allah ganar da mu Allah ganar da mu Allah ganar da mu Allah sauran addu'a
salati goma goma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam